الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يو منا تلاتة شاهدوا كو شابير قوة ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دبو دايا دالي هدو دا أربعين دا أكو wanda ya yi muwafaka da sha hudu ga watan shida shekara ta 2022 miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun nahau a cikin littafin mulhatul irabi wasin khatul adabi ta al'imam al-hariri rahimahullahu ta'ala za mu tashi darasi na tara satin da ya gabata mun yi karatu akan al'asma'u sitta al-mu'talla wato sunaye guda shida waɗanda suke karewa da huruf na illa na rashin lafiya to bayan ya kawo su to su hurufin illa dama ba a iya cikin al'asma'u sitta kawai suke shigowa ba suna shiga a cikin wasu sunaye to shi yasa ya ware su don shi maka bayani akan menene huruful illa to shi ne ce babu harfil illati walwawu wal ya'u jami'an wal alif hunna huruful i'tilalil muktanif Malam ya ce harafin illa a shi wannan harafi na illa to ga su kamar haka ya ce walwawu na farko muna da wawun waliya'u na biyu muna da ya'un wal alif na uku muna da alif jami'an to ka tattara su uku gaba ɗai sai ce hunna su uku ɗinnan da ya kawo maka hurufu itilali su ne harufan illa almukutanif masu wa lafazi sitira wato suka zo kamar su rufe harafi lafazi ko kuma kalma wadda ta shigo cikinsu abin da yake nufi ma'ana da'iman za ka ga sukan zo gefe ne su ba sa zuwa farko da'iman za ka ga gefe suke zuwa to wannan shi ne kaga in za ka ɗora mayafi ko hula sama kake ɗora ta tuwawun da ya kawo a nan ita wawa abinda a ka'ida a samu wato alibi a dhamma ta jata wato a samu harafi wanda yake madmumun ya zo sannan sai a samu wawun ita kuma ya'un akan samu harafi makasuri ya gabace ta alif akan samu harafi maftuhi ya gabace ta wato da'iman sukan zo ba tare da wato haraka ba su koyo shi jaya ake da su kullun jaya ake da su to wannan suke da wannan ƙa'ida ɗin na cewa huruful illa wasu malamai suka ce dalilin da ya sa shi al'imamul hariri ya ambace su saboda a can cikin anwa'u da muka ce malamai sun yi na le'irabi da al'asma'u sita akwai masu ƙaddara harakat a kansu akwai kuma masu ganin ba haka ba ne su kawai dai huruful ishiba'i ne eh to shi yasa ya kawo su nan don ya yi cikakken bayani a kansu saboda haka ba za a taɓa kawo su a fara zance da su ba shi yasa irin wawun da kake gani ga lafazin kamar dalwu ko ya'un irin su zabyu to wannan ba huruful illa ba ne ba su malaman nahu ke magana malamin nahu ba ruwa ne da shi saboda sun zo tsakiya eh ba su zo gefe ba eh to wannan shi ne to zai fara da ita ya'un da kuma yadda take zuwa a suna idan an samu suna ita irin wannan ya'un ta zo ƙarshensa ya za a kira shi sannan ya ake mai li'irabi a cikin aujuhul i'rab da muke da su ga suna guda uku to shine ce babul lismil manqus babe su na suna da ake kira mankusi mankusi ya ce wal ya'u fil qadi wa fil mushtari sakinatun fi raf'iha wal jarri wa tuftahu al ya'u idza ma nusiba nahwu laqitul qadi yal muhazzaba an ce wasu malamai sun yi magana biyu dalilin da yasa aka kira ta aka kira shi wannan suna mankusi da zai yi sharhi a kansa ga misalin sanan ya bayar akwai alƙadi akwai almushtari duka mun gansu ko duk da malam bai ta'arifin sa ba nan amma sun ce kullusmin a ma'urabin akhiruhu ya'un khafifatun lazimatun qablaha kasratun duk sunan da ya cika wa'annan sharuɗa to shi ake kira suna manqusi wato duk wani suna mu'rabi kaga wannan mabni ya ta ba ruwan mu da suna ginanne abdama'ir ba sa shiga wannan babi eh yawa asma'ul ishara da saura al asma'ul mawsula duk wani suna inda mabni ne to ba a samun shi a layin manqusi an fahimta to sannan ƙarshensa akwai ya'un wannan ya'un sifa biyu gare ta ta zamo khafifa an kira ta khafifa saboda a fitar da ya'un nasabi wadda in za a yi nisbar suna zuwa ga gari ko ƙabila ko sana'a ko wani abu mun yi shi a cikin atufatul wardiya kamar almakiyu almadaniyu to wannan yawon ba ita ake magana nan ba ba su da ba ba su da ba kusi ba ne saboda mi mu shaddada ce ita kuma wagara muke magana mu haffafa mara shadda hakanan ko su sunaye waɗanda za ka ga su ba nisu ba ne amma haka yawon ɗinsu take irin su alkursiyu a gani? aga yana da yawon ta nasaba to wannan kenan sannan lazimatun kuma ta zamo koyaushe akwai ta ba wai wasu lokuta a rasa ta wasu lokuta a same ta a kullum koyaushe aka kalli wannan amma ana samun ta amma zai iya yiwa a shafe ta saboda wani dalili amma tana nan in ka zo rabi za ka yi bayani game da duk za mu karanta wannan insha Allahu ta'ala sannan kuma gabaninta akwai kasara to duk inda ka ga ya'un da wa'annan sifofi to wannan suna ne mankusi an fahimta misali ɗauki sunan farko alƙadi alƙadi suna ne na farko ma'urabi ne wadda yana jujjuyawa lairabin suna canzawa ko sannan kuma ƙarshensa akwai yawon mu ba ta da shadda ce alƙadi laraba ba sa faɗa haka ba ta da shadda sannan kuma lazima ce ma'ana koyaushe ana ganin ta sai dai akwai dalilin da zai iya sa a shafe ta amma dai tana nan in an koma ga asali za ta dawo sa'an nan kasara kuma ta gabace ta shine tarawun eh ta dodun wancan na almustashiri to wannan shine sun ce dalilin da yasa aka kira shi suna mankusi a saboda ya tauye haraka biyu wajen li'irabi shi li'irabinsa da halin rafa da halin jarra duk wajahi ɗaya ne an gane harkar ba ta canzawa sai dai kawai in ka zo li'irabi sai ka ɗanyi bayani amma yadda za ka ce alƙadi in ya zo marfu'i to haka in ya zo majururi alƙadi za ka ce kaga ya tauye haraka guda biyu da ta raf'a da ta jarra banda ta nasaba ita za a yi bayani a kanta ita tana nan to wasu ce shi a dalili wasu kuma suka ce a'a dalilin da yasa aka kira shi manqusi saboda in aka cire masa ma'arifa ana iya shafe yawon ne sai ka ce qadin yawwa to wannan shi ne faƙaɗe ma an taƙaɗin sai aka shafe ta so sun ce shi a dalilin da yasa aka kira shi a mankusi haka wasu malamai suka ce to shine ya ce wal ya'un ɗin da ta zo fil qadi wadda ta tabbata a cikin lafazin qadi bi ma'ana alƙali mai hukunci wafi haka na a cikin sunan almustashiri almustashiri shi almustashiri yana ya ɗaukar mai neman ya sai wani abu kuma yana ɗaukar wanda ya cika da fushi shi ma a larabci ana ce mai almustashiri wanda zuciyarsa ta cika da fushi duk ana faɗa kenan sai ya zamo an samo shi ne daga ashara ashara kunci daji mai kunci haka can inda zakoki ke ke rayuwa shi ya ashara to wanda zuciya ta yi bai kunci sai a kira shi da almustashiri ba wancan na mai neman siya ba to ne daga cikin ma'anoninsa to sai ce sake na tun to yawon din nan da ka gani ɗaure ta ake yi kakkai mata wasali a ina fi raf'iha a lokacin da suka zo halin raf'a ja alƙadi kaka ce ja alƙadi ko ja alƙadi wannan baka san larabci ba laraba ba sa faɗa haka haza ismun manqusu eh daure yawon din zaka yi ja alqadi wal jarri da halin jarra sallamtu ala alqadi kaka ce sallamtu ala alqadi ala alqadi sai dadun din sai ta ja yawon sai a daure to haka laraba yake faɗa hmm? to wannan shi ne amma a halin nasaba sai ce wa tuftahu a nema ya'un din nan nasaba ko fataha aliyawu ita wannan ya'un din in zama ba lokacin da aka yi mata nasaba in ya zo mahallin nasu to ya'un din sai ka harraka ta harka din kuma ta zamo nasaba sai ce na hau ga misali laƙitul ƙadiyar muhazzaba na haɗu da alƙali mai kyawawan ɗabi'u ko mai tarbiyya sun ce dalili saboda a halin raf'a da halin jarra su lafazin zai nauyi ja alƙadiyu akwai nauyi sallamtu alal ƙadi shi ma akwai nauyi su kuma larabawa duk abin da adda nauyi to suna guje masa ba sa son faɗin abin da adda nauyi ga halishi shi ne sai su ƙaurace mai sai su koma zuwa ga abin da baya da nauyi shi yasa ga yadda ƙa'idar kalma take amma ba sa faɗan haka hmm? a gani yawwa ba sa faɗan haka hmm. irin su ƙawala sai ka ji sun ce ƙala hmm. amma ƙawala ne asali in an bi ƙa'ida irin su baya sai su ce ba amma asali baya ne eh irin su sa'ala ko sayala wasu su ce sala sala kawai bi ma'ana sa'ala akwai laraba da sala suke cewa sala sa'ilun bi azabin wa eh na'am to duk abin da adda nauyi ba sa abin nan ɗinsa gudun shi suke yi to wannan a abin da ya kawo kenan an gade ko to wannan amma duka a halin wasulu in za ka yi wasulu za ka bi wannan ƙa'ida an gane ba lokacin da za ka yi waƙafi ba domin a ƙa'ida in za ka karanta larabci to in wasulun kalma za ka yi da wata kalma za ka haɗe su to ƙa'idar da za ka bi daban in kuma za ka yi waƙafi a kan kalmat shi ma ƙa'idar da za ka yi daban ba wai kawai bugu guda za ka yi ba kai ta abin da ka ga dama a abin ƙa'idodi ne to wannan ƙa'ida da ya kawo da ta halin raf'a da ta halin jarra da ta halin nasba duka ana magana ne in za ka yi wasu ba waƙafi ba idan za a yi waƙafi sun yi saɓani su larabawan wasunsu a suna waƙafi a kan hawayo ita yawon ɗin sai su ɗaure ta ja alƙadi sai su ɗaure yawon ɗin sai su tabbatar da ita su ɗan ja ta kaɗan ja alƙadi su ɗan jata sai su yi waƙafi yawwa wasu haka suke yi wasu kuma in suka zo ba sai su shafe ta gaba ɗaya sai su shafe yawon ne sai su ce ja alƙadi ja alƙadi ba su tabbatar da ita eh sallamtu ala alƙadi ba ala alƙadi ba na wayancan wannan a halin a halin wakafi kenan an gane ko to haka, haka suke yi shi yasa za a ga ƙur'ani yakan zo da wannan lugama akwai ayoyi da yawa irin su alkabirul muta'ali to asalin sa ya almuta'ali ne akwai ya'un a waza ga ce alkabirul muta'ali li irin su liyun zira yau matalaki asalinsa attalaki ne yau matalaki to suna nan da yawa sau da haka ƙur'ani ya zo da ita a shi ibnu kasir almakki an ce shi yakan tabbatar da su alkabirul muta'ali liyun zira yau matalaki to shi yana an ce yana tabbatar da yawon din ibnu kasir minas saba ya daga cikin ƙura'u guda bakwai وابن كثير مكة له بلد to almuhimmu duk wanda dai kai yayi baka da baka da iskali ko to bari mu yi irabi wannan jumla yace laqi eh eh duk da ya kamata a yi na wancan ko guda ne ja alqadi جاء سيكة فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب القاضي سيكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل لأن الياء يثقل تحريكها بالضم تسي سلمت على القاضي إيه سلمت على القاضي كو مررت bilkadi duk wanda dai kaga dama kaddarawa to sallam fi'il mafa'il kai ya bata mana lokaci ala harfu jarrin mabniyun ala sukuni alqadi ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi alkasratu almuqaddaratu ala alya'i mana'a min zuhuriha الثقل لأن الياء يثقل تحريكها بالياء تو wannan shine bilkasara kai laƙi mele rabin laƙi fi'ilun madin mabniyun ala sukuni لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل القاضية مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو اوكي بقى يا في هذا زي ولا حاجة ها ها آه ها an gani sai ka ce li'annal haraka khafifa kakka ce sayi wal akhir ba sayi wal akhir ba ne ma'utallul ma'utallul akhiri an gane ko an gane ko to suna dan da yawa irin su ajibu da'i Allah asluhu da'i eh yawa amma kaga sai aka bayyana da nasba saboda tana da sauki ba ta da wahala sosai al-muhazzaba me le rabin san نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه مفرد وهو سيف الآخر ونعت المنصوب منصوب تونن شيك تونن akwai sanda kuma shi alismul manqus ana son a kawo shi na kira can do ana magana ne in yana ma'arifatan sa masa alif da lam to sannan ne zaka bi wannan ka'ida halin raf'a halin jarra an yi kaji yadda zaka yi a halin nasba kuma an gaya ma yadda zaka yi to nan sai ka cire alif da lam sai ka ce qadi kawai mushtashiri kawai misali to shine zai baka ka'ida cewa nawwinil munakkaral manqusa fi raf'ihi wa jarrihi khususa to wa nawwin al manqusal munakkar wa nawwin kai tanwini ga al manqusa wancan suna manqusi al munakkara amma lokacin da ya zamo abin nakkarawa an mai da shi nakara baka sa mai alif da lamun ba to kai mai tanwini hmm? akan abin da asali me asali ga alƙadi asali kasara shi ne asali to ita za ka yi sai ka ƙara guda can dama akwai guda to sai ka ƙara guda ta tanwini hmm? sai ka ce ƙadin sai ka cire alif dalam ja a ƙadin haka za ka faɗa shine fi raf'ihi lokacin da ya zo halin raf'a eh yawwa a gani faqadi ma anta qadin eh anta qadin qadin anan marfu'i ne amma sai aka bar mai kasara ɗinsa aka ƙara guda ta tanwini to zaka ce ja'a qadin ko ja'a sai ka ce fi'ilun madin mabniyun على الفتح لا محل له من الإعراب قاض ها فاعل كفراج زور مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة alal ya'il mahzufati alal ya'i mahzufati eh haka za ka yi li'annahu munakkarun to shine wa jarrihi haka halin jarra ma haka za ka faɗa sallamtu ala qadin marartu bi qadin nafsu shay kawai da in ka zo li'rabi za ka yi bayani marar daga ce fi'ilun wa fa'il bi harfi jarrin mabniyun al kasri qadin sai ka ce ismun majrurun bibi wa alamatu jarrihi al kasratu al muqaddara al ya'i al mahzufa li'annahu munakkar ko ka ce wa huzifat li ajali tankiri khususa amma wannan hukunci ya keɓanta ne a wannan halola guda biyu kawai halin raf'a da halin jarra kenan banda halin nasaba halin nasaba kan zaka bar shi yadda yake zaka bar zaka zaka harraka yawo da sai kai mele irabi na suna zahiri eh yawa ra'aytu qadiyan haka zaka faɗa sai ka tabbatar da yawon din eh ba cewa za ka yi ra'aitu qadin la ra'aitu qadiyan ra'aitu mustashriyan sai ka harraka ya'un din ka sa mata nasabarta ta asai taqulu ga misalin wancan ka'ida da ya baka zaka ce haza mushtarin mukhadi'un wannan dan kasuwa ne mai yaudari azzalibi ne bai da amana eh to kaga mushtarin marfu'i ne li'annahu khabarun hadha ismul ismul ishara mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada mushtarin khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على الياء المحذوفة وهزفت لأجل التنكير منين مخادئ شنعتني نعت نيغا مشترين to haka wafza ila hami ko ma'ana ka yi gaggawa ila hamin zuwa ga mai ba da kariya himahu kariyar samani'u mai ba da kariya ce ko mai hana ka ce daga abin da kake jin tsoro to shi ma ka ga mahallin shahid ila sai aka ce hami aga nafsu shi dama ya ce fi raf'ihi wa jarrihi khususa ba canji kamar yadda dai ya gabata an gane ko yawwa to ita ma wannan luga tana nan birjit cikin alkur'ani irin su wali kulli qaumin hadi asluhu hadi hadi amma sai aka ce hadin ولكل قوم هاد أصله هادي an gane ko suna nan ire-iren su wa malahum min dunihi min walin suna nan wa malahum min allahi min waƙin ma indakum yanfadu wa ma inda allahi baƙin kasira fil ƙura to ta wacce ka'ida ce wa nawwinil munakkar al manqusa fi raf'ihi wa jarrihi khususa to wannan ka'ida ce eh wannan ka'ida ce amma shi hawayo ibnu kasir dama kun san yana da yawan sabawa to shi a sun kawo cewa shi ibn kasir din nan da ake magana kansa in zai wasu kawai yake bin wannan ka'ida amma in zai waƙafi to yakan yi waƙafi ne akan yawo wali kulli ƙaumin hadi in zai waƙafi kenan to sai cewa haka za ta fa'alu waccan ƙa'ida da kaji an faɗa haka za ka aikata a fiye ishaji ga ya'un ta lafazin ashaji ashaji shine mai bakin ciki wanda damuwa ta wayawa to shi ma dai irin alƙadi almustashiri abin da ka yi gare su duk abubuwan da ka ji mun faɗa to irin shi za ka yi ana shi ne ma'anar wa haka za taf'alu fi ya ishaji saboda ashaji ake cewa ba a cewa ashaji a ashaji sai ce wa kulli ba wa kullu ba wa kulli ya'in haka za ka aikata ga duk wata ya'un wadda ta zo ta ji da ta zo ba'ada makasurin bayan wani harafi mai kasara kenan ne kawai in dai kaga suna mankusi wa'ancan ƙa'idodi da aka faɗa yana da halukka guda biyu hali na farko an ya kuna ma'arifatan idan suna mankusi ya zama ma'arifa to sai ka duba in ya zo marfu'i eh to don maɗinan za ka ƙaddara ta akan yawon hakanan in ya zo majiruri za ka ƙaddara kasara akan yawon amma idan ya zo mansubi to fataha za ta bayyana li'annaha khafifa ra'aytul qadiya ba ba ba asikal ba wancan nauyi da ake ji ga dhamma da kuma kasara eh ba babu shi na fatar an gane a na'am lokacin da mm lokacin da suna zai wannan zai ɗauka fata mm amma kuma wakafi za a yi ba wasu wasu da za a yi mm da kafi za a yi Eh, na'am
to ya zai kasance ai an yi wannan karatu kila yana bacci ko za ka ɗaure yawon ne haka suka ci ra'aitul qadi sai ka ɗaure ta li'ajali alwakaf ai shi yasa can muka ce duk wannan ƙa'ida an faɗe ta ne in za ka yi wasu kila ka ji na faɗi haka to shi ake nufi ai kenan in ba waƙafi za ka yi ba Eh, in ba wasu za ka yi ba wakafi za ka yi to hukunci yana canza shi ne muka kawo ra'ayoyinsu wasu suka ce a ɗaure yawo wasu kuma suka ce a a ja ta haka nan hmm? kenan a ra'ayinsu su ma za a bayyana ah, fataha ne amma dai ba haka ba ne ɗaure shi ya yi domin wal'arabu la ta kifa alamu ta harrikin laraba ba sa tsayawa ga harafi mai mai wasani ba sa yin wakafi Eh, ko dai su ɗaure shi ko su kawo alif gwargwado dai ya danganta daga wace irin kalma ce an gane yawa misali yadda ake faɗa ja a zaidun to laraba ba sa faɗin haka Eh, ko marartu bi zaidin ba sa faɗin haka sai dai su ce ja a zaid marartu bi zaid eh wannan a halin rafa da jarra in ku halin nasaba ne sai su sa alif ra'aitu zaida ba za su ce ra'aitu zaidan ba wannan in ka ji ai kawai ana yi ne don da mutane ba larabci sun ka sani ba babin koyo ne amma inda larabci za ka yi tuwon ga ka'ida ita za ka bi Hmm? ita za ka bi to wannan kenan Hmm. to shi can tunda ma'arifa ce bai yiwa a sa mai alif ƙarshe a ce ra'aitul qadiya kaga ba zai yi ba Eh. to shine abin da ya zama fasihi ra'aitul qadi Eh, shi wanda ya karanta ka'ida da ya ji ka ya san abin da kake nufi Eh. amma dan makaranta to shine za ka yi mai baro-baro sai ka ce ra'aitul qadiya Eh, saboda rauni gare shi in ka ce mai ra'aitul qadi ka ce ya lirabi bai iya in ya zo kawai abin da ya ji ka faɗa shi ɗaya zai kallo saboda bai san ka'ida ba eh to shi yasa ake so ka san ka'ida in ka san ka'ida duk sanda ka ji abu sai ka yi mai hukunci to sai ce haza duk abin nan da ka ji mun faɗa na daga yawon wannan don yawon ake magana ba a shiga ga su alif eh ba a shiga ga su wawon ba duk za su zo nan gaba wannan kawai yawon adda wannan babi sai ce haza wannan hukunci idza ma waradat mukhaffafa yawon din in ta zo mara shadda tun farko mun faɗa dama in tana da shadda ba ba ruwanmu da ita Hmm? ba layanta muke ba fafahamhu ka fahimci wannan bayani nawa anni daga gare ni fahama fahimta irin ta safil ma'arifa mai tsalkakakken ilimi wanda ilimi ne bai gurɓace ba ba ya tattara da wal mauquzatu wal mutaraddiyatu dai ya hahada ba a ya tsaya ya karatu ya tankaɗe ya rarrake eh Eh, to akwai abin da shi malam bai faɗa ba ko ba ya kamata ya kawo shi shine sa salet mana in za a yi karatu a sa salet saboda muna ɗauka kada sautin ku ya dinga shiga a lokacin da za a yi idafar suna kun ga bai kawo wannan ka'ida ba bai ambace ta ba shi ƙazi ɗin nan kana son ka yi idafarsa gila ka ce ƙadi argungu ko ƙadi najeriya misali ko ƙadi shari'a ko ƙadi kaza kaza kaza ya danganta daga abin da za ka yi abin nan to shi ya hukuncin yake shi sun ce za a sa yawo za a tabbatar da yawo an gani duk da za a cire alif da ajalil idafa wal idafatu ma at-ta'rif la tajtami'ani in ka zo idafa eh, lafazin da za ka yi idafa zuwa ga wani suna yana da alif da lamun to sai ka cire su in ka cire su sai ka raba shi to a baya mun faɗa cewa in an cire alif da lamun wa nawwinil munakkar al mankusa sai a shafe yawon din sai a bar shi da kasara sa a ƙara guda sai ya zama tanwini to nan sai zan idafa shi za ka yi ka ce misali ja a ƙaɗi argungu da suka ce a bar ya'un ɗin yadda take bisa waccan ƙa'ida ta farko da muka karanta wace ƙa'ida muka karanta farko farkon karatu in ya zo halin rafa'a eh sai a ɗaure ya'un in ya zo halin jarra shi ma a ɗaure ya'un in ya zo halin nasaba to haka za ka bi ja a ƙadi argungu sallamtu ala ƙadi argungu ra'aitu ƙadi argungu an gane? to ya kamata ya kawo ta amma ga shi ya kawo a nan ƙarshen baiti fahama safil ma'arifa gani kuma ga yawon nan kuna ko babu ta da ya ce safin bai faɗa ba to me yasa suka ce dole sai an bar yawon saboda ka'ida ta ce idan suna na da tanwini za a yi izafasa shi ma za a shafe tanwini wa yi huzafu tanwini wan nunani mimma yi zafi wa yi jarrasani eh suna in yana munawwani za ka jingina shi kamar abdun kana son ka ce bawa amma bawan Allah to sai ka shafe wasali guda rufu a guda sai ka ce abdullahi ba za ka ce abdun Allahi ba to idan muka ce ƙadin argungu kaga abu ya zangwaranci ba a haɗa idafa da tanwini da shi sai suka ce a bar ya'un ne a ce ƙadi أرجو شيكنا خلاص سلمت على قاضي أرجو رأيت قاضي أرجو shi yasa ci aka ce da'i Allah ajibu da'i Allah ai idafa aka yi kai subhanallah wallahu al-musta'an Allah ya zama dace babu ya kare na hau sauki gare shi bai da wahala insha Allah tunan za mu kwana akwai tambaya sai a yi Ah, na'am na'am Mm. na'am Mm. a me ka'idar suna wanda an karaba ga yan mai magana me ka'idar shi hmm? na'am hmm? shi ne ana kaddara harakat gaba daya alama kabla ya ilmutakallim in zamma ce a kaddara ta in fataha ce a kaddara ta in jarra ce a kaddara ta nafsu shai kamar da zaka ce haza kitabi ra'aytu kitabi ko nazartu fi kitabi kaga duk bai canza ba bi bi bi bi bi bi bi ka fahimta duk bai canza ba ko ya canza to haka kana son kai idafa alkali zuwa gare ka ce qadi جاء قاضي أم؟ قاضي أفهمت؟ يوا to amalan tunda an samu abin da suke kira tawalul amsal to za a shafe ɗayan ya'un sai a bar guda ga ya'un ta suna mankusi ga yan mai magana to ita ta yan mai magana ba ta shahuwa dama duk sanda aka samu haruffa biyu sun haɗu to in yana yiwa a shigar da ɗaya cikin ɗaya sai a mai da su ɗaya sai a yi in bai yiwa kuma sai a shafe wadda ba ta da tsanani wadda ba ta zamo dole sai an faɗe ta ba sai a bar wadda a dole eh ka fahimta eh to shine an kai can ajibu da'iyallahi akwai ya ta shi sunan sannan akwai ya ta mai magana to kaga tun da iri ɗaya ne sai aka yi idigamul mutamathilai ne aka shigar da ya'un cikin ya'un shi awon nan shaddar da ka gani da'iyallahi mafhum to wannan shi ne eh ko ba gane ba yanzu Eh. amma in halin raf'a ne ko halin zarra to wannan shadda ba za ka sata ba misali da ce an kai da'i eh to ba za ka ce da'iyo ba hmm? ba haka za ka faɗa ba ko da'iyi sun ce ba sai ka faɗa haka ba saboda sikal kaga ka ce da'i ya wadatar amma za ka yi bayani an shafe waccan an bar ta yin mai magana li'ajali tawalil amsal dama ana samun hakanan a cikin alkur'ani akan shashafe wasu abubuwa saboda kalma ta yi sauki Allah ya samu dace to sai wata tambaya ko kowa ya fahimta to subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh